الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى rahmatullahi wa barakatu a yau biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku da hudu hijiriya wanda ya dace da nawa ne ga watan ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari na kumo akko local government jihar gombe nigeria wanda yau insha Allah muna cikin suratul furqan darasi na biyu za mu tashi a aya ta uku faɗin Allah ta'ala wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun na'am malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
نعم
لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا
idan za iya tunawa jiya mun tsaya a faɗin Allah ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah shi ya halicci komai kuma ya fare shi ihdathan mura'an fihi at-taqdira wat taswiya faqaddarahu فقدره وهيئه لما يصلح له Allah shi ya kaddara komai ya tsara shi ya daidaita shi da irin yadda ya dace Allah ya halicci dan adam a bisa irin wannan dirin halitta ya yi shi mai tsawo kuma ya ba shi ƙafafuwa ya ba shi hannaye ya ba shi ido ya ba shi yatsu ya ba shi ƙwaƙwalwa ya ba shi tunani ya ba shi basira فقدره تقديرا أي جعله على هذا الشكل المقدر المسوى الذي تراه هكا الله يقدر دان أدم يديدي تاشي كما يدكك جنسا فقدره أنا فسر شدا قدره للتكاليف والمصالح المنوطة به الله يقدر شي سبودا نويه نويه da maslahohi da ke tattare da shi fi babayi dini wa duniya a ƙofofi na duniya da addini gaba ɗaya haka dukkan dabbobi ma kamar da muka yi bayani jiya da dukkan abubuwa na halitta Allah shi ya halitta su ya daidaita su to amma duk da haka sai Allah yake zargin ɗan adam da kuma ɗabi'a ta mushrikai cewa wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wattakhadhu الضمير هنا يرجع إلى المشركين سكريكي واتو ونن الله abun bauta wanda ɗabi'ansu ba su halittan komai wa hum yukhlaquna su ake halitta ai wattakhadha haula'il mushrikuuna ma'budatun batila wadannan mushrikai sun riki ababan bauta na barna wanda suke kan bata suna bauta musu ba Allah ba duk wanda ya bauta wa wani ba Allah ba ya rike shi a matsayin batil kuma wannan abin da yake bautawa ba Allah ba la yaqdiru ala khalqi shay'in min al ashya'i ba shi da ikon ya halicci wani abu cikin abubuwa kwata-kwata shi din ma yana cikin halittun Allah shi a karan kansa shi yasa ce la yakhluquna wato ba sa iya yin halitta ka bautawa abin da baya halitta wannan jaryan ne ala atiqadil kufari anna tadurru wa tanfa saboda su kafirai suna ganin cewa allolin su nan gumakan suna iya cutarwa suna iya amfanarwa to amma sai Allah ya ce la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna su ma abin halitta ne wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an ba sa iya mallakawa kansu cuta su cutar da kansu ko kuma amfanar da kansu la yamlikuna daf'a ad-dur an anfusihim kenan ba sa iya mallakawa kansu korewa cutar abinda zai cuce su da wani abu zai zo na kaddara da Allah ya rubuta zai cutar da su ba za su iya kare kansu ba haka kuma jalban naf'i li zawatihim ba sa iya jawo amfani wa karan kawo kansu da mutum zai ga wani abun moriya wani abun amfani bai isa ya jawo shi a dole dole ya same shi ba ba sa mallakar mutuwa ba sa mallakar rayuwa ba sa mallakar ta da mutane wala yamlikuna li anfusihim darran wala la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura ba mutuwa ba tasu bace ba mallakarsu ba ne rayuwa ma ba tasu bace ba mallakarsu ba ne sannan kuma ba su isa su tayar da wani bayan ya mutu a cikin ainihin kabarinsa ba idan mun lura da wannan aya Allah ya yi mana bayani cewa waɗannan mushirkai sun sifantu da sifofi ne guda shida abubuwa waɗanda suke guda shida duka ɗaya daga cikin wannan dalili ne da ke nuna cewa ka haɗa wani daga cikin waɗannan wajen bauta to ka yi shirka abubuwan nan guda shida su ne sifatul ma'abudat min dunillahi kenan na farko dai Allah ya gaya mana cewa la takhluqu shay'an واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا sun rike allolin da ba sa iya halittar komai mana la taqdiru ala khalqi shay yanzu a hankalci ya kamata ka bautawa abinda baya iya halittar komai ko fufukin kuda ba zai iya halitta ba kuma ka bauta masa abu na biyu su kansu allolin da ake bauta musu makhluqa ne kullaha su ma halittansu aka yi mana khalaqaha khaliqu kulli shay Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komai shi ya halicci waɗannan alloli da ake bautawa su ma halittansu aka yi abu na uku la tamliku li anfusiha darran wala naf'an waɗannan alloli ba sa mallakawa kansu su kare kansu da abin da zai cuce su ciwo ko rashin lafiya ko nawa haka ba su yi su jawo kansu wani amfani ba da abu na biyar da abu na shida na hudu da na shida na hudu da na biyar da na shida la yamliku na mautan mutuwa na hudu kenan wala hayatan ba sa mallakar rayuwa na biyar kenan wala nushuran sannan kuma ba sa iya mallakan tada wani abin wato da ya mutu bayan ya mutu wai a ce su tashe shi ba za su iya tashinsa ba to yanzu a nan gurin a hankalce idan mun lura yanzu daidai ne mutum ya bauta wanda yake da waɗannan sifofi ya ƙi ya bauta wa Allah wanda shi kuma yake mallakar kishiyarsu waɗannan abubuwa guda shida da aka ambata a cikin wannan aya guda ɗaya cikin suratul furqan Allah ya yi bayaninsu ya yi fashin baƙinsu a wurare da dama a cikin alƙur'ani kamar yadda Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره waɗanda kuke kira ba Allah ba ba su halicci komai ba komai ba su iya halitta ba ƙuda ma ba sa iya halitta yanzu wanda bai halicci ƙuda ba kuma da za su yi tarayya wala wujita ma'ula da za su yi tarayya su haɗu gaba ɗayansu a kan halittan ƙudan nan wala ba za su yi ba Allah ce wallazina yad'una min dunihi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun a wata ayar wanda ake kira ba Allah ba ba a halittan komai su ma halittan suke ake yi matattu ne ba rayayyu ba wa ma yash'uruna ayyana yub'athun a cikin suratu fatir Allah ya ce qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati أم آتيناهم كتابا فهم فيه على بينة منه بل إن يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا shi ita ma na ayar tana nuna mana waɗanda kuke mai da su abokanan tarayyar Allah ta du'una min dunillah kuna kiransu ba Allah ba ku faɗi abin da suka halitta a bayan ƙasa babu ba su halicci komai ba a wani wurin a cikin suratul luqman Allah ce hada khalqullah فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين gade halittan Allah ku nuna min abinda suka halitta ba Allah ba ma'ana abinda su ne suka halitta ba Allah ne halitta ba idan akwai shi babu shi a wata ayar a cikin surul aqaf Allah ya ce qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin wadannan da kuke bautawa ba Allah ba ku fada me suka halitta to ya za ku rinka bauta wa abinda la ya khluquna shay'an wa hum yukhlaqun ma ashatuhum khalqa as-samawati wal ard wa la khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidha al-mudillina aduda a cikin wata surar ba su iya halittan komai ba Allah bai sa su shaida ba lokacin da zai halicci sammai da kasai ba su isa ba amma wai a zo ana bauta musu ba Allah ba Qur'ani a cike yake da bayanin rashin halaccin bauta wa wani bayan Allah tabaraka ta'ala shi yasa ya bayani wato a cikin wasu ayoyin a alkur'ani ya bambance tsakanin wanda ya halitta da wanda bai halitta ba yanzu da wanda ya halitta da wanda bai halitta ba yanzu ɗaya ne ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku bauta ubangijin da ya halicce ku yanzu gunkin da kuke bautawa kabarin da kuke bautawa ra'ayin da kuke bautawa san zuciyar da kuke bautawa sun halitta su suka halicce ku afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun yanzu wanda ya halitta da wanda bai halitta ba duk ɗaya ne am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar yanzu Allah za ku sanya wa abin tarayya kuna raya cewa suna halitta kamar yadda Allah yake halitta a'a wallahi ba su isa ba ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun yanzu shirka kuke kwada Allah da abubuwan da ba su halicci komai ba su ma kansu halittar su aka yi wannan duk yana nuna mana ba daidai bane da wanda ya halitta da wanda bai halitta ba sannan waɗannan alloli da ake bauta musu ba Allah ba su ma Allah ne halicce su yanzu a cikin suratul nahl Allah yana cewa walladina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun a wani gurin ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun da sauran ayoyi masu tarin yawa da suke kan wannan ma'ana sannan wani gurin qur'ani yayi bayani fa waɗannan da ake bautawa fa ba sa mallakan komai ba su isa su kare ka ba ba su isa su baka ba su ma ba su isa su kare kansu ba in wani abu zai cutar da su wallahi ba su yi sassa hana ba qul man rabbus samawati wal ardi qul illah qul afattakhadhtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra ya za ku riki wani ba Allah ba wanda baya iya mallakan cutarwa ko amfanarwa ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun ba za su iya taimakon ku ba kuma ba za su iya taimakon kansu ba yanzu mai bautawa kabari wanda zai je gindin kabari ko dai ya kira shi da sunan shehu ko ya suna, kira shi da sunan wali ko ya kira sunan kabarin nan da sunan wani bawan Allah yanzu wannan kabari da kake roƙansa ai la yastati'una lahum nasra ai ba zai taimake ka da komai ba wala anfusahum yansuruna kuma shi ma bai isa ya taimaki kansa ba da shi da irinsa duka ba su isa taimaki kawo kansu ba gaba daya a wata ayar Allah ya mana bayani cewa duk wanda ba zai iya taimakon kansa ba to kuwa ai ba zai iya mallaka wa kansa ya kare kansa da abin da zai cutar da shi ko ya amfanar da shi ya jawo shi gare shi ba walladina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين الله يقول ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها am lahum adhanun yasma'una biha ko dai ba su da shi to ya za ku zo ku bauta musu a cikin waɗannan ayoyi Allah ya yi mana bayani cewa irin waɗannan waɗanda ake bautawa ba Allah ba da ƙuda zai zo ya karɓo na a hannunsu wallah ba za su iya kwata ba wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'ufa at-talibu wal matlub sannan a cikin ayar Allah ya bayani ba sa mallakar rayuwa ba sa ballaka mutuwa Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum Allah ne yake azarta ku Allah ne yake kashe ku thumma yuhyikum shi yake raya ku hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay a cikin allolin nan naku shin akwai wanda yake iya aikata wannan abun akwai shi mai yin wannan ba Allah ba subhanahu wata'ala amma yushrikun da haka wannan yana nuna mana cewa waɗannan alloli da ake bauta musu ba su iya mallakan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa kamar yadda ba sa iya mallakan rayuwa amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun ya za ku riki wasu alloli a bayan ƙasa wanda su kansu idan sun mutu tashin su za a yi ba su mallakan mutuwa ba rayuwa qul hal min shurakaikum man yabda'u الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده duk wannan ayoyi ne a cikin alkurani wai akwai waɗanda suke faran halitta su kammala ta a cikin allolinku Allah ne yake fara halitta yake kammala ta wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala Allah ne yake kashe mutum shine yake sa lokacin da zai kashe mutum walan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha ashe ajalin dan adam a hannun Allah yake tabaraka ta'ala inna ajalallahi la'at kuma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar lalle lokacin Allah da ya kaddara idan yazo ba a jinkirtawa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum kenan Allah ne yake rayawa thumma yumitukum kenan Allah ne yake kashewa thumma yuhyikum sannan ya dada raya ku a kabarurkanku ko kuma bayan kabarurkanku ku tashi a kiyama kenan aikin Allah ne qalu rabbana amatta nasnataini wa ahyayta nasnataini fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil duka wannan aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah ce wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ba sa mallakawa kansu wato daf'a dar haka kuma wala jalb wala jalba nafa su korewa kansu cuta su kuma jawo kansu wani amfani kamar da imamul qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa Allah ya masa rahama wasu suka ce abinda aya take nufi la yaqdiruna an yadurru anfusahum ba su isa su cutar da kawukansu ba ma aw yanfa'uha ko su taimaki kawukansu bi shay'in da wani abu duk da fassara ta farko ita ce azhar ita ta fito ta fi fitowa fili sannan a ƙarshe Allah ya ce wala wala nushura ba sa mallakan nushur an nushur a larabci yana iya zuwa da ma'ana guda biyu ko dai ya zama masdar ne na nashara as-sulasi al-muta'addi kaman a ce nashara Allahu al-mayyita yanshuruhu nasharan wa nushura ko kuma ya zama masdar ne na nashara al-mayyita yanshuru nushuran kina ya zama lazim al-mayyit din shine fa'il na wato nashara a nan kalmar nushura tana zuwa da luga-luga kamar haka ko dai ka ce an sharahu wannan ruba'i kenan bil hamza ko yanshiruhu bi dhammil ya insharan shi kuma za a ci yasa Allah ce thumma idza sha'a anshara daga wannan kenan da fadin sa wanzur ila al-idami kaifa nunshiruha an gane duk a wannan bidammin nun kenan nun shiruha da kuma arra'u al-muhmala a kira'an nafi da ibn kasir kenan da abi amr mudari ne na ansharahu na biyu akan ce na sharallahu al-mayyita yanshiruhu kenan ya zama bisigati as-sulasi al-muta'addi masdar din a wannan luga annashir da annushur kenan shi yasa ya ce wala nushura a ciki ai la yamlikuna an yanshuru ahadan ba su isa su tashi wani a kabari ba shine ma'anar wannan a wannan fasara din ko kuma nasharal mayyita shi kuma ya zama da siga ta sulasi allazim ba muta'addi ba wancan kenan an sharahu ma'anarsa da nasharahu muta'addi ahya'u ba'da al-maut ahyahu Allah ya raya shi bayan ya mutu nashar almayyit lazim hayya almayyit wa asha ba'da mautihi kenan dan adam ya rayu bayan ya mutu duka ba wanda ya isa yi wannan in ba Allah ba wattakhadhu min dunihi aliha bayan wannan bayani waɗannan mutane sun riki wani ba Allah ba wasu ba Allah ba suna ainihin wato bauta musu a nan gurin malaman tafsiri suka ce akwai has na ahadul maf'ulaini ai ittakhadhu min dunihi asnaman aliha shine ma'anar wattakhadhu min dunihi aliha ai ittakhadhu min dunihi asnaman aliha wannan akwai goge ɗaya daga cikin maf'ulai guda biyu kamar yadda Allah ya ce wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha har zuwa ƙarshen ala a aya din kalmar aliha jam'i ne na ilah wannan fi'al ne wato fa'al majmun ne ala af'ila kenan saboda al'alif wacce ta zo ba da hamza an canja ta ne daga hamza sakina ita ce fa'ul kalima kamar yadda malamai suka faɗa Allah musu rahama Allah ya zargi waɗannan masu riƙin wani ba Allah ba duka wannan ayoyi da muka yi magana jama'a suna magana ne akan tauhidi shi yasa na tsaya na yi bayani sosai akai abinda ake so a nuna mana a wannan duniya da kuke gani ba wani wanda ya cancanta abauta masa in ba Allah ba ba wanda ake kira ya bayar in ba Allah ba duk wanda ya shiga bukata to ya kira Allah ya huta duk wanda ya kama wani Allah ko dan adam ko kabari ko wani malami ka rike shi da sunan cewa shine zai baka ko shi zai hana ka to kai asara kuma ka fatabi ka sani cewa rike wani Allah tabewa ne rike wani Allah hasara ne rike wani Allah bata ne ana ta wannan bayanin amma da yawa wasu daga cikin mutane ba sa fahimta ba sa ganewa har yanzu a cikin wannan ƙasa wannan al'ummar malam ba a daina samun mutane masu yin shirka ba yanzu haka mutum zai haɗa fagonsa ya kama hanya ya yi tafiya ya je wani gari ya je roƙi wani kabari yaya za ka roƙi kabari yanzu wanda yake kwanci a cikin kabari mai rayuwar Allahu a'lamu mu dai Allahu a'lamu a wajenmu ba mu san a wani yanayi yake ciki ba ya kamata ka je ka roƙe shi kabari ya kamata ka roƙi kabari ya kamata idan za ka faɗi ka kira wani ba Allah ba ya kamata a gaya maka wani ne yake ba da mulki idan ka zo neman mulki kai ta bin bokaye ba za ka bi malaman kwarai ka ce su yi maka addu'a Allah ba ka sa'a ba a'a an gaya maka cewa sai ka riƙe wani da wani su suke ba da mulki da sarauta wannan duka shirka ne wannan duka haɗa Allah ne da wani yanzu mutanenmu akwai wanda in dukiya yake nema ko arziki sai ya je kama wani ya ta kiransa ko ya ta masa wani abu ko a sa mutum tsafi mutum ya je ya zinar da mahaukaciya mai kwana a kasuwa don ya samu kuɗi ko ya samu mulki ko ya samu sarauta ko ya samu kaza ko ya samu kaza shine duk waɗannan ayoyi da Allah ya karanta malayin arama ya karanta mana su suna nuna mana duk wanda yake son zaman lafiya zama yana da aƙida yana da tauhidi ingantacce ba maganan kama wani ba Allah ba ba maganar tsafi ba maganar binne-binne ba maganar yanke-yanke ba maganar danne-danne saboda neman wani abu na duniya kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'u al mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shi yake da komai ku sallama wa Allah ku zauna lafiya amma kiran kabari bautar kabari akwai wanda za ga shekara shekara ma suke zuwa suna suna bauta kabari a rike shi a roƙe shi a yi kuka a miƙa masa buƙatu wani duk sati yake zuwa ya roƙi kabarin wani yana nema ya bashi ina Allah yake ina Allah yake da ka manta shi hadda zaka je ka roƙi bawan Allah da yake kwanci a cikin kabari Allah ya kare mu arama mai Allah ya ce nan gaba وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا sai Allah ya ci gaba da yi mana bayani dangane da abin da waɗannan kafirai Allah ka raba mu da kafirci suke faɗa wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftara wa a'anahu alayhi qaumun akharun lalle waɗanda suke kafirai suna faɗa cewa in haza ai wannan ƙwar'anin ba wani abu ba ne face ƙarya ce annabi ya ƙirƙire ta waliyazu billah kuma wasu suka taimake shi wajen yin ƙaryar wa'anahu alaihi qaumun akharun ma'ana wasu mutane suka taimaki annabi akan yin ƙaryar waliyazu billah shi yasa Allah ya mai da martani yace faqad ja'u zulman haƙiƙa waɗannan sun zo da zalunci wa zuran da kuma ƙarya kalmar ifk Allah ya ce illa ifkun iftarahu al ifk a larabci ana nufin aswa'ul kadib mafi munin ƙarya shi yasa aka ce hadisul ifk da aka yi wa nana Aisha kenan ƙazafi ifkun iftarahu mafi munin ƙarya shi suka zo da shi annabi ba ƙarya yayi ba annabi ba taimakon wani ya nema ba wajen kawo alkur'ani a larabci akan ce afaka fulanun afakan idan ƙala ashna alkadib wa akbahahu yayin da ya faɗi ƙarya mafi muni sai kalmar zura kalmar zur ana nufin tahsinul batil abin da yake mummuna ne sai ka gyara shi ka da shi mai kyau duk inda aka ce zur ana nufin abin da yake wato mummuna ne sai ka gyara shi ka da shi kyakkyawa an ciro shi ne daga zawwar az- at-tazawwur kamar shine karkata daga kan daidai a koma kan kuskure waɗannan kafirai sun faɗa dangane da sha'anin alkur'ani mai girma da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma hadha alquran illa kadibun wa buhtan ai wannan alkur'ani ba komai bane face ƙarya ne annabi ya kirkire shi wannan ɗaya daga cikin munanan maganganu da waɗannan kafirai suke faɗa ga wannan musulunci ke- cewa wannan alkur'ani ƙarya ne yanzu su kafiran nan da kuke gani suna ganin wannan ƙur'anin fa ƙarya ne manzo Allah ne ya kirkire shi ya- ya faɗa ƙarya kawai daga gare shi kuma ya nemi taimakon wasu maƙaryata wai in ji su qaumun akharuna suka taimaka masa a wata riwayar wasu suka ce kafirai ne suna cewa wai annabi ya nemi taimakon yahudawa wajen zuwa da alkur'ani ko kuma wasu su irin su addas ko kuma huwaitib ibnu abdul uzza da malaman tafsiri suke kawo irin su yasar maula ala ibn al-hadrami da abi fukaiha shi madina ciki ar-rumi kenan faqad ja'u lalle Allah ya ce wannan magana da suka zo da ita ƙarya ce zalunci ne kuma ƙarya ne ja'u zulman wa zura kenan da'awar cewa alkur'ani ƙirƙirarsa aka yi da'awar cewa alkur'ani manzan Allah ne ya zauna ya hakaito shi ya haɗa kai da wasu mutane suka taimaka masa wannan magana ce ta ɓatanci ga shi alkur'anin kuma magana ce ta sukan musulunci kuma magana ce ta rugurguje addinin ma gaba daya don duk wanda ya zaya cewa alkur'ani kirkirarsa aka yi to ya nuna kawai aikin banza musulmi suke wal iyazu billah shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya karyata waɗannan kafirai cewa ƙarya suka yi su ne suka kirkiri ƙarya amma ba annabi ba daman suna faɗa Allah ya ce wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum وقال الكافرون هذا ساحر كذاب su mamaki suke ya za a yi Allah ta da wani mai gargadi a cikinsu kafirai suka ce wannan mutumin makaryaci ne matsafi kenan an gaya manzan Allah sahir mai tsafi ne kazzab kuma makaryaci ne wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunazzil qalu inna ma anta mufsar bal aktharuhum la ya'lamun da fadin Allah a wata ayar bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij Allah ya shaida sun ƙaryata gaskiya da ta zo musu shine alqur'ani wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq qul lastu alaykum biwakil mutanenka sun ƙaryata shi alhali qur'ani gaskiya ne inji Allah tabaaraka wa ta'ala ayoyi da yawa a cikin alkurani da Allah ya tabbatar da shi wannan alkurani gaskiya ne kuma ya tabbatar cewa kirkirar wannan zance suka yi su ne suka kirkira ba manzon Allah ne wato ya kirkira ba walaqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ya ce ai mun riga mun sani suna cewa ai wani ne yake koya wa Muhammadu ba Allah ba shi ne Allah ya ce a ƙarshe faƙala ha in hada illa sihirun yusar a wata aya sun ce ai wannan ƙur'ani tsafi ne kawai tsafi ne annabi yake ruwaito shi kawai in hada illa qaulul bashar a wani gurin suka ce ba komai bane ƙur'anin nan face kawai maganar mutum ne ba magana Allah bane kamar yadda suka ce a wani gurin wali yaqulu darasta duka karyata ƙur'anin ne faƙar ja'u zulman wa zura sun zo da zalunci sun zo da ainihin wato ƙarya wa kaddaba bihi qaumuka wa huwa alhaq mutanenka sun ƙaryata shi amma alƙur'anin gaskiya ne inji Allah ana jajjada mana ƙarshen wanda ya wannan Allah ya ce sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani a cikin alkur'ani a wani gurin la tasabanna alladhina yafrahuna bima ataw har zuwa ƙarshe mana bima fa'aluhu irin abin da suka aikata na munantawa shari'a na munantawa manzon Allah na mummunan zato gare shi da kirkire wannan abun Allah zai bashi Allah bai zai bar shi ba da ƙarshe suka ce wa qalu asatirul awwalin iktatabaha na'am وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا سنتي أساطير الأولين اكتتبها أي waɗannan ayoyi na alkur'ani ta tsuniyoyi ne na mutanen farko duka dai abin da suke ta faɗa ne qur'ani yake maimaita mana ayoyin alkur'ani asatirul awwalin ta tsuniyoyi ne na mutanen farko iktatabaha da manzon Allah ya nemi wato ya rubuta ko a rubuta masa kalmar iktatabaha ay katabaha li nafsihi wa akhadha ya rubuta wa karan kansa ya dauka yake yadawa a duniya fahiya tumla alaihi ana masa shiftar su tumla alaihi daidai yake da tulqa ilaihi anan Allah ya mana bayani cewa waɗannan kafirai har yanzu abinda suke faɗa ƙur'ani tatsuniya ne kuma ba Allah ne ya aiko ba annabi ne ya je rubuta da kansa kawai kamar tatsuniyoyi ne na ta zo mujita kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi ya zauna ya haɗe su har ya mai da su suka zama alƙur'ani ɗin yana yaɗawa a duniya ana ji amma ba wai Allah ne ya ce ai ba tumla alaihi tukra alaihi ko tukra alaihi inda iradatihi kitabati hali yaktubaha sai a rinka masa shifta lokacin da yake so ya rubuta sai a gaya mai sai rubuta kalmar al'imla'u tumla alaihi daga al'imla ne abinda ake nufi da al'imla shine ilqa'ul kalami alal katibi liyaktubahu a jefa zance ga marubuci don ya rubuta zancen kenan wai annabi gaya masa ake yi ya rubuta alkur'anin ba na Allah ba ne duk wannan wani siga ne na karyata magana Allah tabaraka ta'ala kamar yadda Allah ce falyaktub wal yumli lilladhi alayhi alhaq kuma suka ce bukuratan wa asila ana masa wannan ne farkon rana shine bukura asil ƙarshen rana safiya da maraice abinda Allah ya ambata a wannan ayoyi na sharri da ƙage da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan alqur'ani Allah ya yi bayani a wasu wuraren yace wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin cewa suke mu mun ji in mun ga dama mu ma za mu iya faɗan irin abin da ka faɗa ya muhammadu wani abin da ka zo kake gaya mana mu ma za mu iya faɗa ai wannan ba wani abu bane kawai tatsuniyoyi ne na mutanen farko haka suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma wallahi ƙarya suke yi alqur'ani ba tatsuniya bace Allah ya musu raddi a wasu wurare da dama yace wa ma kunta تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون manzala baya zuwa ya rubuta alkur'ani da hannunsa ya kirkire shi ya zo ya ce wai Allah ne ya ce ya kawo shi baya yi alladina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi asali ma shi ummi ne in an ce ar-rasulal ummi annabi ummi wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba shi baya ma iya bude wata takarda ya karanta ta shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma bai iya rubutu ba har ya bar duniya shi hakan daukaka ce a gare shi ni da kai kuma shi baya ne rashin iya karatu da rubutu amma manzo Allah bai iya karatu da rubutu ba ka san dan me dan kada a ce ai ya iya rubutu wannan qur'ani ma zuwa ya je ake gaya masa yake rubuto shi shi yasa aka ce bai iya ba ko karatu a'a zuwa yake je karanto a wasu takaddu na da to bai ma iya ma karatun ba sallallahu alaihi wa sallama da haka waɗanda suke bin suka yi imani da shi shine ar-rasul annabiy al-ummi wanda ummi ne la yufsilu al-qira'a wala al-kitaba bai iya karatu ba bai iya ma rubutu ba shine Allah ya ce da su qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra gaya musu cewa wanda yake ya san sirri shine Allah na'am ya san bayyana ma ba ma sirri kadai ba Allah tabaraka wa ta'ala gaya musu wanda ya san sirri shine ya saukar da alkur'ani masanin sirrin sammai da kasai gaba ki daya kamar yadda Allah ya ce qul nazzalahu ruhul qudsi min rabbika gaya musu mala'ika ne ya saukar da waɗannan ayoyi daga ubangijinka tabaraka wa ta'ala qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah jibrilu ne ya saukar da shi akan zuciyarka da izinin Allah tabaraka wa ta'ala وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ba annabi ne ya kirkire shi ba Allah ne ya saukar da shi wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma kaga wannan aya ma tana nuna Allah ne yake saukar masa da wahayin karka yi gaggawa ka ce ainihin wato ta'ajjal bil qur'ani kafin karka yi gaggawan kokarin karanta alqur'ani kafin a gama karanta maka shi kai dai ka ce Allah kara maka ilimi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayanahu kaga duka wannan yana nuna mana daga Allah ne fala uqsimu bima tubsirun wama la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wama huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun wanda suka ce sihiri ne wanda suka ce tsafi ne wanda suka ce sammu ne wanda suka ce maganar bokaye ne ba maganar boka ba ne tanzilun min rabbil alamin abin saukarwa ne daga ubangijin talikai tanzilan min man khalaqal arda was samawati al ula qur'ani abin saukarwa ne daga wanda ya halicci ƙasa da kuma sammai madaukaka alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard Allah shine wanda ya san sirri a sammai ya san sirri a ƙasai kuma shine ya san jahar din ma ba wai don an ce ya san sirri ba bai san jihar ba ya san jihar kuma Allah ya yi bayani da ka bayyana abu a ɓoye da ka bayyana ɓoyayyen abu da ka ɓoye duk ɗaya ne a wajensa zancen zuci da na fili da wanda zai ihu da wanda zai shiga ya ɓoye ya faɗa duk ɗaya ne a wajen Allah wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa sirru qawlakum aw ijharu bih إنه أليم بذات الصدور ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين duka waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna nuna mana Allah shine masanin sirri shine kuma masanin bayyane innahu kana ghafurar rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai Imam Ibn Kathir yace huwa du'a'un lahum ila tawbati wal inaba wannan aya kira ne zuwa ga bayi masu aikata wannan mummunan ɗabi'a su tuba su koma zuwa ga Allah kuma ya ba su labari cewa shi Allah ɗin rahamarsa yalwatacciya ce rahamarsa mai faɗi ce kuma Allah yana da juriya Allah yana da rangwame duk abubuwan da suka yi gaba ɗaya ce shi mai gafara ne mai karɓan afuwa ne idan an nemi ya yafe ɗin kuma duk wanda ya tuba duk da ya yi ƙarya duk da ya ƙirƙiri sharri inda ya tuba Allah zai yafe masa tabaraka wa ta'ala sun yi wa Allah ƙarya sun ce Allah ɗayan uku ne sun yi wa Allah ƙarya kafirai sun ce Allah yana da ɗa sun yi wa Allah ƙarya sun ce ƙur'anin nan tsafi ne sihiri ne laƙar kafarar lazina ƙalu inna Allah thalithu thalatha Allah ce wa min ilahin illa ilahun wahidun wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna ka duba abin da suka yi wa Allah suka yi shirka amma Allah ce ba za ku tuba ku nemi gafara ba wallahu ghafurur rahim a wata ayar Allah ce innal ladhina fatanu mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam in basu tuba ba gashi sun fitini mumine maza da mata amma in ba su tuba ba suna da azaba ta jahannama falahum azabu jahannam walahum azabul hari imam al-hasan al-basri yake cewa a unzuru ila hadha al-karami wal jud dan Allah ku duba wannan karamci ku duba wannan kyautayi qatalu awliya'ahu kafiran nan sun kashe waliyan Allah annabawan Allah bayin Allah وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة أما ضد هكا الله ديك مي توسيي ne mai jin kai ne yana kiran su zuwa ga tuba kuma zuwa ga rahama haka ibnu kasir ya kawo waɗannan bayanai a cikin tafsirin sa Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana duk wani wanda yake na laifi yayi laifi ya tuba qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ku gaya wa kafirai in suka daina kafirci duk arne duk arne duk arnancin da da kafircin da in ya tuba Allah zai yafe masa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah ce ni mai gafara ne ga wanda ya imani ya kyautata aiki kuma ya nemi shiriya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafara ubangiji yace fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra kullun sai na tuba sau ɗari. ana kira ga musulmi ku rinka yawan tuba idan har kafiri mai kafirci arne mushriki an tallata masa ya daina mummunan aikin sai tuba yanzu kai ya kamata ka zauna cikin zunubi kai ya kamata ka zauna cikin laifi kai ya kamata ka zauna a cikin sabo mutum ya zo ya zauna yana sabo amma baya iya tuba ka lalata rayuwarka da zunubi kai ne ƙarya kai ne munafurci kai ne zamba cikin aminci kai ne yaudara kai ne cin amana kai ne tozartar da iyalinka kai ne cin mutuncin iyayenka kai ne shiga hakkin makocinka kai ne danne hakkin abokinka abubuwa duk na rashin gaskiya ka tara wa kanka amma baka iya zama a masallaci kai istighfari na minti talatin astaghfirullah astaghfirullah da ake yi bayan an gama sallar farilla ma wallahi baka iya tsayawa kai ana gama sallah kamar an soke ka da allura put zaka tashi ka miƙe ina zaka je ba mamaki waya za ka je ka duba wannan wayar da in ka mutu wullar da ita za a yi bara a kai ka da ita kabarinka ba ka tuba sabai suka ce wallahi muna zaune muna zaune a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin mu tashi daga majalisi wallahi muna ji na istighfari sama da guda 70 dan Allah mu gaya wa kanmu sau nawa muke wa kanmu wurdi na istighfari ya ku yan uwa suna da aka ce kada a yi zikiri na bid'a to akwai fa zikiri kuma na sunna duk mai tsoron Allah duk wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya to za ga yana mai da hankali akan zikiri azkar wanda ya zo a shari'a akwai zikirin da ake na safe akwai na yamma akwai addu'ar shiga masallaci akwai addu'ar fita akwai addu'ar kwanciya bacci akwai addu'ar farkawa akwai salatin annabi da ake yi salatin annabi bila adadin na neman a samu kusanci da Allah da kusanci da manzan Allah ran tashi alkiyama yace inna akrabakum wanda yafi kowa kusanci da ni a cikin ku a matsayi ranar tashi alkiyama yace aktsarukum alayhi salatan wanda yafi yawan yi min salati a cikin ku don Allah ka binciki kanka kana cikin masu yawaita yi wa annabi salati kana yi wa manzan Allah salati in an kira sunansa kana cewa sallallahu alaihi wa alihi sallam koko ba ka yi koko surutu ka fi iyawa koko duba wayarka ita ce a gabanka ka taba zama kana istighfari kana tuba zuwa ga Allah da Allah cewa bil ashari hum yastaghfirun bayan Allah na kwarai a lokacin sahur suke istighfari suke tuba kana yi wallahi idan mutum baya tuba wata rana zai sha mamaki sai dai mutuwa ta zo ta riske shi kwatsam wallahi sai dai ka ji ana marar bukan wa dinuka waye ubangijinka kuma waye mai addininka a lokacin za ka yi da na sani a lokacin za ka ci zayata Allah rama mai kafiran nan suka ƙara cewa ne bayan ƙaryata ƙur'ani وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا الله يتشغب دم بيان حال ولنا متاني duk yau karatunmu akan kafirai muke mushirkai wa qalu suka ce mali hadar rasul wai wannan manzo wani irin mutum ne ya akulu ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma wai har tafiya yake yana shiga kasuwa wannan wani irin annabi ne ya ci tuwo ya ci abinci kuma ya je kasuwa su a wajensu ba zai taɓa yiwa sifar annabin Allah a ga yana cin abinci ba wanda ake cewa annabi ne kuma ya ci abinci wanda ake cewa annabi ne kuma a ganshi a kasuwa an ga annabi yana cin abinci kuma an ga annabi yana shiga kasuwa ya maje ya kasa kaya a kasuwa ya sayar ya yi tallan kayan na na khadija su ba su yadda ba kawai ƙarya ne tun da yana wannan abun inda zai ci abinci kuma ya je kasuwa to shi ba annabi ba ne kamar yadda fir'auna ya ce wa musa inna rasulakum allazi ursila ilaikum la majnun lallai wannan manzon da aka turo muku ka ji yadda fir'auna ya ce manzon da aka turo muku mana ban da shi ya ce la majnun wallahi ba hukaci ne la ilaha illallah wani a gaban annabi musa ya gaya masa yaya yake cin abinci kama na akul mabukaci ne kahtiyaji na muma muwa muna da bukata yana zuwa kasuwa saboda ya hataju ilal bai'a wa shira duk fir'auna ya ta kafa hujja da wannan wai dan ya nuna cewa annabi Musa ƙarya yake da ka su a wajen su in dai annabi ne daga wajen Allah to dole ya zama mala'ika ne shine abin da suke so kawai saboda shi mala'ika shi ne baya bukata abinci jama'a mala'ika baya ci baya sha bai san ci ba ko mala'ika baya zuwa kasuwa sai dai je aiki daka da'awar waɗannan kafirai na cewa wanda yake cin abinci wanda yake zuwa kasuwa wanda yake tsuguno da zai taɓa yiwa ya zama annabi ba to wannan maganar ƙarya suke yi kuma ba su da dalili ba sharaɗi ba ne manzo ya zama mala'ika ba dole ba ne kuma ba taɓa ce annabi shi ba buƙatar ya ce sha ba a'a Allah ya faɗa wasu ayoyi wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru min qaumihi alladhina kafaru وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون suka ce wani irin manzo ne wannan yana ci daga cikin abin da kuke ci yana sha abin da kuke sha wala in atatum basharan mithlakum innakum idhan la khasirun lalle in kun yi da'a wa wani mutum irin ku kun yi asara suna gaya musu cewa wannan fa mutum ne irin ku ya za ku yadda ya zama annabi kar ku yadda ku bi shi wa ma mana annasu an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula wai ba abin da ya hana mutane su imani cewa suka ya za a yi a ce Allah ya turo manzo kuma mutum su ba su yadda ba suka ce a nu'minu li basharaini mislina ba za mu yadda ba ya za mu yi mu imani da mutane irinmu a basharan minna wahidan nattabi'uhu inna idan lafi dalalin wasu'ur suka ƙaryata fa qalu a basharun yahdunana fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah shi ma suka ce ya za a ce wai wani mutum ne zai zo yana shiryar da mu suka kafirce suka juya baya qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una suka ga yawa annaba cewa ku ba mutane ne irin mu kawai ne ma kuke ku hana mu abin da iyayenmu da kakanninmu suka ainihin wato zo mana da shi Allah ya musu raddi ya ce ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ai babu wasu manzanni da muka turo kafin kai face suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa dan me za su karyata ka dan kana cin abinci kana zuwa kasuwa ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب a wata ala Allah ce ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ai mazaje ne muke musu wahayi ba wai kai ɗaya ne mutum ba min ahli alqura Allah ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun a wani gurin ubangiji ya ce qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula gaya musu aini mutum ne kuma manzo قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أو تعالى الله إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلنا إنا نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول da haka sai dai ku haƙuri duk annabawa da manzanni da Allah ya turo su mutane ne suna ci suna sha kuma suna zuwa kasuwa bari mu dakata anan saboda ƙurewar lokaci Abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure muna neman Allah ya mana afuwa ya rangwanta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh